الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkan mu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na tauji alƙira'at wa alaƙatuhu bil ulum al-lughawiyyati wa shar'iyya ko ba haka ba to mun ƙare muqaddima yanzu za a shiga cikin ba da misalai za mu bi jerin ayoyi da surori na alƙur'ani dama mun yi bayani cikin muqaddima shi ilmul qira'at game da abin da yake da alaka da tafsiri an kasa shi gida biyu ma la alaƙata lahu bil ma'ana abinda bai da alaƙa da ma'ana ma'ana ta fuskar nutqi na kawai wajen faɗa wanda amfaninsa yana nuna maka akwai wasu lughat na larabci waɗanda zaka sani wasu suna faɗar kaza wasu suna faɗar kaza an gane ko yawwa in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a shafi na 381 الشيخ الدكتور عمر سالم بازمول ya kawo wannan sannan in ka diba har yanzu a shafi na 178 an gane ko a cikin shirye wannan littafin nan ma za ka iske akwai bayani game da wato fatiha game da ilmul qira'at abu na farko kenan na biyu abin da yake da alaka da ma'ana wanda mun yi bayanin shi a cikin dirasatun fi usul tafsir malamai sun kawo shi abin da yake da alaka da ma'ana kamar haka ma yadullu ala ma'anin mustaqilla kowace qira'a tana da ma'anar da ta kawo ta daban ma bayanu ma bainahuma alaqatul mujmal bil mubin wata qira'a ta zo a dunkule wata kuma ta bayyana abinda waccan ta zo da shi a dunkule ma bainahuma alaqatul ami wal khas wannan ta kawo abu am wannan ta nuna ba dukan shi ake nufi kebantacce ne ake nufi ma bainahuma alaqatul mutlaq bil muqayyad wata qira'a ta zo a sake an gane ko lafazin ta zo a sake wata ko ta kayyade wannan lafazin ma bainahuma alaqatul haqiqati bil majaz abin da yake da alaka da haqiqa da majazi wannan ma'ana kenan tana nuna lafazin ya zo ga hakikanin shi a larabci wata kira sai su nuna maka a ba zahirin shi ake nufi ba mal ya dullu ala ma'anin mutalazima mutakamila abin da yake nuna ma'anoni waɗanda sun lazimci juna suna cika juna mun ji wannan da kyau ko yawwa to yanzu abin da mu suke son mu zuba karfin mu akan shi shine cewa abin da ke da alaka da ma'ana don galibi shine ke da alaka da mi da ilimin tafsiri na alqur'ani mai girma to muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya zamu ta farkon ayar da zamu fara bayani akan ta ita ce aya ta hudu a cikin suratul fatiha alhamdu kenan wajen maliki yaumiddin da kuma mi maliki yaumiddin ko ba karan bane kira'o'i ne guda biyu ko mu ce fada ce guda biyu tunda kira'o'in goma ne imamu asim al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi aidan da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri da kuma imamu khalaf al-kufi wanda suke kira khalaful ashir su sun ka karanta da maliki yaumiddini ala sighati fa'il kaga sarfu ya shigo muna ji da kyau sauran qurra sun karanta da maliki yaumiddin mun gane wannan ko to madalla to yanzu wannan in zamu yi amfani da ka'idodi na ilmul qira'at cikin waɗanda abubuwan da mun ka faɗa shin wannan cikin wani wuri za a saka da maliki da maliki an gane ko kowane yana ba da ma'ana ta daban domin maliki yana nuna ismul fa'il ne yana nufin wanda ya mallaka shi ko maliki yana nufin mai mulki in ka diba cin qala'idul fikr da ya zo wajen wannan sai ya ce wal maliku bil hafi yana nufin an shafe alif kenan huwal mutasarrifu shine wanda yake da wato kamar ba da umarni ko ka ce huwal mutasarrifu shine mai tafiyar da al'amura bil amri da umarni wa nahayi da hani fil ma'amurina a cikin waɗanda ya ba umarni minal mulki kenan shi malik daga mulki na shi kuma malik daga malaka yamliku ne mallaka abu ba sani ko mun fahimta ba kina ga kowace tana bada ma'ana ta daban to madalla sai anan malamai sai suka yi magana maganar da suka yi waɗansu malamai suka tafi cewa maliki da maliki waɗansu malamai sun ka ce shi maliki ablagu min malik in an ce mai mulki ya fi mai dukiya kenan wanda ya mallaki abu zama balaga an gane ko ko ko a ce ya fi shi ƙarfin ma'ana an gane ko to waɗansu kuma malamai sun ce a shi maliki ablagu shi ya shi kai matuƙa saboda an ƙara mishi ziyaratul mabna ta dalilu ala ziyaratul ma'ana ba sani ko mun fahimta ba ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana haka sun ka tafi akan shi to amma yan ka diba ba ga ba ga Allah ba mai mulki yana gaban mai mai mai kuɗi amma shi ga Allah subhanahu wataala ba a cewa wannan yafi karfin wannan don duk sifofin Allah cike suke ta kowace fuska sai dai anan kenan sun bada sifofi guda biyu shi yasa ya halatta ka sama danka suna Abdul Malik ya halatta ka sama danka suna Abdul Malik dukkansu sunaye ne da Allah sun tabbata a cikin ƙira'o'i amma in ka samu ɗanka suna maliku ba almaliku ba ba almalik ba babu wata matsala da wasu na cewa ai in ka samu ɗanka suna malik ai ka yi ɓanna ka samu suna Allah a'a malik wannan yana iya zaman tuwa sifa ce ta ɗan adam domin shi ma yana da nashi irin mallaka ko kuma yana da nashi irin mulki ba sai kuma fahimta ba ba mu sifanta mulkin Allah ko da mallaka ta ubangiji akan irin mallaka ta mutane kuma in kace sawa suna Malik haramun ne yo imamu Malik imamu Darul Hijra sunan shi babban malami ne na fiqh ya an kai bai gano wannan ba sannan sunan mala'iki ma bari ma dan Qur'ani yuna saboda shi dan Qur'ani da Qur'ani da shi shi sunan mala'iki mai tsaron wuta Maliku Allah ya ce wa na dau ya Malikul yaqdi alina rabbuka to ya an kai Allah ya faɗi cewa shi mai tsaron wuta Maliku a sunan ne in bai cancanta ba ana samu shi eh ko ka gano abin da Allah bai gano ni ba mun gane wannan ko to wannan dai a takaice ka ji qira'o'in kenan sai da mun to kowace ta bada kamar nan kowace qira'a ta bada wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala mun ji wannan ko kafin mu wuce gaba a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an min khilal kutub at-tawjih tafsilan wa jam'an na kursi malik abdullah sun kawo wannan aya su ko za su yi tawjihin kowace qira'a da abin da yake da alaka da alqur'ani ai mun faɗi wannan sun ka ce مالك قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين قرأ عاصم كنن سو باسو كاوا سابل كده علاقه da توجيهي na Qur'ani قرأ عاصم عاصم ya karanta wal kisai da kisai wa yaqub da yaqub wa khalaf da khalaf khalaf al ashir kinan malik bil alif wa qara al baquna sauran suka karanta malik bi ghairi al alif ba tare da alif ba ina fata ana fahimta ta sai suke cewa uhtujja lil qira'atayn bin nadhir kowace ƙira'a an kafa mata hujja kamar cikin ƙur'ani bin naziri don akwai tamkarta kenan in an samu tamkarta inda an kai ittifaki kenan wannan shahid ne na wannan ƙira'a din sai sun ka ce fahtujja li qira'atil madd bi qawlihi qul allahumma malikal mulki duk qur'anan sun karanta malikal mulki ba wanda ya karanta da malikal mulki kenan sai zamanto wannan qira'a an neman mata shahid ko tamkarta a cikin alqur'ani an gane ko malikal mulki da maliki yawmiddin wa hujja li qira'ati al-qasr ita ko qira'atu al-qasr wadda ta takaita ma'ana wadda babu alif a cikin ta bi iddati nadha'ir da irin tamkarta masu yawa shine idda mimma ja'a ala wazni fa'il kaga sarfa ya shigo cikin nan fa'il minha qawluhu ta'ala fa ta'ala Allahu al-malikul haqq ba ce fa ta'ala Allahu al-malikul haqq ba da kuma malikin nasi wa ghairiha sai mutum kenan kowace qira'a tana da abin da ya mata istishari a cikin alqur'ani mai girma domin su tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an ne suka yi shi yasa wadan sun ce ma maliki ablagu fil ma'ana dan yace qul illahumma malikal mulki Allah kai ne mamallakin mulki mulkin kanshi mallaka ce ta Allah shi yasa yake bada shi ga wanda ya so ya zare shi ga wanda ya so kaga da ba na Allah bane da Allah bai sashi wannan ba kuma an ka ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin shi wanda ya so ba mulkin shi shi Allah yake basuwa ba a'a mulki irin wancan na halitta wanda yake basuwa amma shi mulki wancan na Allah sifa ce zati Allah bai dauka sifa shi ya baka tunda Allah ya baka mulki shi gaba ɗaya to waye Allah kenan kai kana Allah kenan dan ka wani zo ya juye da kai mun gane wanda da ke ko to don haka waɗanda suka ce malik game da ɗan adam malik ya fi ƙarfi amma game da Allah shi kenan kore na bada ma'ana ta daban kuma sunayen Allah dukkan su husna ne mun ji wannan da kyau madalla to wannan kenan kenan sai zama to kowane ya bada ma'anin mustaqilla kamar yadda mun kabara cikin dirasat fi usul tafsir wannan yana iya ɗaukar wannan wannan ya bada ma'ana kuma suna iya zamantowa mutakamila sun cika juna domin mallaka da mulki kamar suna tare da juna domin lokacin da kan mallaki abu kai ga mulkin shi to amma duk da haka a ɗan adam tana yiwa ba kai ne ke jagoranci ba na- na na abin nan na mulki mun fahimci wannan da kyau ko sai a ƙarshe nan akwai matsala da ya kamata mu kawo kafin mu je aya ta gaba shine wajen eh, da an ka ce maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama kuma aka ce maliki yawmiddin ko ba ka nan bane Allah shine mai mulki a ranar sakamako to wanga zarf ala ramba dake nan ka'ida ta usulul fiqh la mafhuma lahu bai da mafhumi ah to ranar da ba kiyama ba mallakan wace arama wake da mulki ranar da ba kiyama ba a to da me an ka ce maliki yawmiddin saboda a nan duniya ya dan dan ma mutane mulki ya dan basu ba cikin nashi ba na wancan z- na zati a'a akwai mulki na halitta wanda ya basu akwai kuma mallaka da ya basu shi yasa yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi halifa na an ka sanya ku ko da ranka sai Allah shi amshe ba wani ba wai sai ka mutu ba ko mulkin ko kudin to anan la mafhuma lahu aka cewa an rama mafhumu zarf domin ba yana nuna Allah ba shine ke da mulki ba sai kiyama na yake da mulki kuma ba shi ya mallaki abubuwa sai sai kiyama ba Mm-mm. nan ranar da mulkin shi zai bayyana karara ranar da mallaka za ta nuna maka ta Allah ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha limanil mulkul yawm kaga in yace narithul arda za mu gadi kasa kenan komai ya kuma mallaka shi sannan yace limanil mulkul yawm a yau wa yake da mulki a ba yanzu wanda adam wani mulkin shi ya san da wani mulkin shi ba na gaskiya bane na Allah shine na gaskiya yanzu na za su yarda da na Allah na to in to ka gani in sun yarda sun bi Allah kaga sun huta in baka bi Allah ba kuma nan nan kare ka ta kari Allah kai mu na tsari mun gane wannan da kyau to madalla Allah ya taimake mu ayar da zamu tashi akan ta ta gaba sai cikin suratul baqara dama zamu dauki abin da ke da alaka ne da mi mun ka ce da ma'ana yawwa wajen kau- fadar Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ya fara bayanin sifofin munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bimu'minin Allah ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu sai ce wa ma yakhda'una illa anfusahum sai ce mi wa ma yash'urun to kaga imamu nafi al-madani da imam ibn kathir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta wa ma yukhadi'una kenan yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun su ko sauran sun karanta yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun to kaga in baka san ilmul qira'at ba kana jin wani ya karanta yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yukhadi'una kai in baka san da wannan qira'a ba sai ka ce kuskure da ko ko in wama yukhadi'una ka sani wani ya karanta wama yakhda'una illa anfusahum ko baka nan bari sai ka ce ya yi kuskure ban sani ko mun fahimta ba to idan mutum yana son bayani akwai wani littafi wato alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 238 wannan doktora da aka rubuta a Saudiya da safha ta 326 da safha ta 405 can ya kawo bayani karkashin wannan ayar don ka ga yadda ake taujishi wanga ina baka masadirkin da zaka amfani da su ne daya abu na biyu cikin ka'idodin da mun ka faɗa a cikin dirasatun fi usulit tafsir shin wannan a ina za mu sata to nan wanga zai iya shiga cikin wa ma yukhadi'una da wa ma yakhda'una yana shiga ne cikin ma'anoni ko ya zamanto ma- ma'ana duka ɗaya suke basuwa tunda waɗansu malamai sun ce da wa ma yukhadi'una da wa ma yakhda'una duk abu guda yake basuwa na ma'ana kina alif kin an ƙara ta ne don mi don ƙarfafa ma'ana kamar yadda ake cewa aqabtul lissa na yi ma barawo uku ba na yi masa sakamako ba ana nufin ya yi min na yi min ba fa ana nan ba tana nufin min tsarafai ne ba ba sai ko muna fahimta ba wasu malamai suka ce a'a wa ma yakhda'una tana koma ne zuwa ga bangare daya dama fa Allah yana dauka bangare daya shi kuma wa ma yukhadi'una yana dauka bangare biyu tunda su a zaton su munafikai suna iya yaudara Allah shi yasa ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudar kokarin yaudara Allah ma'ana su a tunanin su yaudara Allah shi sai zaman to min tsarafaini wasu ka ce a'a yukhadi'una nan suna wato yaudara Allah amma shi Allah da yake ba a iya yaudara shi ko ba ka bane domin Allah ya san gaibi ya san komi sai an ce a'a ko a ce a zaton su suna yaudara Allah ba sani ko muku ba Allah zai sakan ka musu إن الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هو أتي يخادعون الله نم مبالغة سي أتي فاعل كما يدل العرب سكي تيوا بعد في السيل يا نيسا وجن تفيا ba ana nufin baka ba abu biyu na sun ka haɗu muna gane sai da mutu lil mubalagha kaga nan ilmu sarfu ya zo ma'anil abniya kenan kaziba fa'ala shin ma'ana nawa yake dauka ko kuma a'a yukhadi'una Allah suna yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shine ake gani shine Allah ya turo sai Allah ya faɗi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa sunan shi amma da nufin sunan manzo don mi don wanda ya yaudare manzo ya yaudare wa ya yaudare Allah kaga wannan ya nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi mutlaq ba ya san gaibi mi muqayyad don tunda ana yaudararsa ko ba haka nan bane ah to in ya san gabi ana yaudararsa ga munafikai nan waɗansu Allah ce mai la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kina yanu bai san gabi mutlaq ba mun ji wannan ko to kinan khada'a wani lokacin da kai ya kai matuƙa wajen yaudara ko kuma khada'a yayi yaudara an yaudare shi shi yasa sai malamai sun kai wato abin nan guda biyu ban sani ko mun fahimta ba to idan muka duba wa ma yakhda'una illa anfusahum a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safa ta abin da hamsin da hudu sai sun kace kenan ƙara'a na wa ibn kathir wa abu amr yukhadi'una an gane ko wa ƙara'a albaquna yakhda'una suna nuhin wajen wa ma yukhadi'una kenan wa ma yakhda'una to ita ƙira'a ta yukhadi'una an gane ko bil alif sai an ka dauke ta akan lafazi domin an ce yukhadi'un Allah wallazina amanu wama yukhadi'una kinan kaga waccan kalma irin ta ta gabace ta shi ko amma yakhda'una wanda ba ta da alif sun ka ce ita ko an dauke ta akan ma'ana ta farko ba ta fuskan lafazi ba ina fata an fahimce ni domin waɗansu malaman lokacin sun ka ce khada'a wa khada'a bi ma'anan ko ba haka da bane sun ka wasu malaman sun ce da khada'a da khada'a da mai harafi hudu da mai harafi uku duka ma'anar su daya kamar yadda kuma ita kira'a ta yukhadi'una sun ka neman mata nazir an gane ko yawwa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum an gane ko ka gani ita kanta yakhda'una tana da abin da mi tana da nazir wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah wa in yuridu an yakhda'uka kaga ita ma ta samu tamka a cikin alqur'ani bai girma duk da yake ba su kawo shi ba tana yiwa sun yi mantuwa tana yiwa basu tuna ba wallahu ta'ala a'lam to mun ji wannan da kyau yawwa to sai mu je aya ta gaba aya ta gaba inda Allah ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibuna sannan akwai wa lahum adhabun alimun bima kanu yukadhibuna alkufiyun in an ka ce alkufiyun in ana batun zancen kira'a bakwai to su uku na in an ka ce alkufiyun in ana zancen kira'a goma kira'atul ashir sugra ko alkubra su hudu na kenan in ka ji an ce alkufiyun in kira'a uku ne in kira'a bakwai ne to ana nuhin asim da hamza da kisa'i ina fata an fahimce ni in ba mai littafin yace ba su yake nufi ba tana yiwa yayi wani tsari nashi tana yiwa akwai wanda ya ɗauki kira'a biyar ko ko buskai haka ba kenan in yace al-kufinu tana yiwa buskai adadi hakan ba amma dai galibi inda qira'atu sab'a al-mutawatira ne da an ce al-kufiyun waɗanda uku su ake nufi domin su ne na kufa in dai qira'a mutawatira ake zanci amma an ka ce al-kufiyun ana zancen qira'a goma to mutum hudu ne akwai asim akwai hamza akwai kisa'i sai ka kara da khalaf shine suke cewa khalaful ashir to waɗanda su sun ka karanta ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون kadhibun daga kazaba yakzibu ya tafka ƙarya su ko sauran ƙurra guda shidda da ba a kawo su ba sai mu yi aiki da mafhumul mukhalafa su ko sun karanta walahum azabun alimun bima kanu yukazzibuna yukazzibuna mun ji wannan da kyau yawwa to idan muka dibi wannan kira'a ta yakzibuna da yukadzibuna an gane ko sai ka duba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam ina fata an fahimce ni ka duba a safha ta 178 da safha ta 238 da safha ta 326 da safha ta 405 da safha ta 408 da safha ta 455 duk sai ka tattaro bayanan da ya kawo kan karkashin wannan kira'a din wannan ina baka wurin da zaka komawa na na Umar Salim Bazmul dama mun faɗi shi doctora ce da aka rubuta kasar Saudiya mujalladi biyu ne a wannan tab'a ta Darul Hijra mun ji wannan da kyau yawwa to menene bambanci tsakankanin qira'at in mun ka koma cikin wancan dirasatun fi usul tafsir na ustaz Dr. Muhammad Kabir Yunus na kasar professor na garin Kano rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin waɗannan ka'idodi da anka kawo su waɗannan kira'o'in yakdhibuna sun yi ƙarya yukadhibuna suna ƙaryatawa shi yakdhibuna bai ta'addi malam abdullahi zuwa ga maf'uli sai dai a ce kazaba ala ko kazaba fi kaza kazaba fi qawlihi kaza kaga yayi ƙarya a cikin maganar da ya faɗa ko ko kazaba ala Allah yayi ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah ba a cewa sama Allah don la yajuzu listila ala Allah la haqiqatan wala majazan kenan asalin maganar kazaba ala Allah wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibuna fi qawlihim amanna ko bima kanu yakdhibuna ala Allah domin kafiri bajin tsoro ma Allah ƙarya mun gane ko kaga na ya shigo malam abdullahi tunda wanga fi'ili an nuna bai ta'addi shi ko wancan mai ta'addi walahum azabun alimun bima kanu yukazzibuna ay yukazzibuna Allah in kaga dama sun karyata Allah ko ko yukazzibuna rasulullah sun karyatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace yukazzibuna ayatillah suke karyatar da ayoyin Allah yukazzibuna ayatillahi alkauniyya ko yukazzibuna ayatillahi ash-shar'iyya ko yukazzibuna almu'minin suna kare ta muminai in sun faɗi abin da Allah ya ce to duk waɗanda mutalajima ne Abdullahi da wanda an ce an ce ya kare ta Allah ko ya kare ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko ya kare ta muminai in sun faɗi abin da Allah ya ce ko manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko sun ƙaryatar da ayoyin Allah waɗanda aka karantawa ko a ce sun karyatar da ayoyin Allah na halitta domin sun jingina halitta zuwa ga waɗansu koko sun danganta abu zuwa ga nature duk dai ƙarshe dai ƙaryatawa ne shi ko in ka ƙaryata ɗaya daga cikin waɗanda duk gaba ɗaya game mana za a yi a dashe ta mugunya za a mugun kwashi eh to kaga nan yawwa ya kahurta aya guda in ka kahurta ka ƙaryata ai ka kahurta ko kauniya ko mi ko shar'iyya eh in ka dibi sama kace ba Allah yi ta bayan yi matsala ko ka ce ruwan daga sauka na circe ki sai transform kace babu Allah kenan shikenan ka zan kahiri babu wani wani indo ina ai ba san ko mun fahimta ba to nan kaga nahwu ya shigo saboda ya nuna an shafe maf'ulun bihi kenan duk me yasa an ka shafe shi saboda ya shafi dukkan kowane irin abu ne mutum ya karyata duk wanda ya in mutum ya karyata shi wani azaban nabi kanu yukadibun sai kaga yukadibun yace saboda Allah ya nuna yau da gobe fi ilmi mudari'i ne fi tajaddud wa takrar kaga balaga ta shigo sannan yukadibu fa'ala yufa'ilu ne sarfu ya shigo yakdibuna kadhaba yakdibu fa'ala yaf'ilu ilmu sarfu ya shigo masani kuma fahimci wannan ba kaga ashe ilmul qira'at yana da alaka da ulum masu yawa to kafin mu je wajen taujihi ina fata an fahimci ni to kafin mu shiga cikin bayani in ka diba cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr shi ma ya kawo bayani yace abin nan مضارع كذب المتعدي بالتضعيف من التكذيب تكذيب الله ورسوله والمفعول محذوف تقديره يكذبونه saboda shi ƙaryatawa shi takdiru yukadibuna ko yukadibuna Allah mun ce ko yukadibuna rasul almuhimmu dai sun kawo cikin qala'idul fikr to nan menene yake bamu yana nuna mana waɗannan abubuwan mutalajima ne mutakamila sun yi ƙarya sun ce sun yi imani alhali ba mu'min ne bane sannan sun yi ƙarya don sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir to kaga yakzibuna ƙarya suka cikin wannan magana yukazzibuna suna ƙaryatawa ayoyi da dama sun nuna munafikai suna ƙaryata abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa ina fata ana fahimta ta yan an haɗu wata magana yan an jima sai su tafi sai su ƙaryata su ce musu yarda ba ina fata an fahimce ni kaga kenan duka waɗannan kowace tana ba da wata ma'ana sannan kuma ma'anonin tare da suke domin mai ƙarya ta imani kafiri ne kuma mai ƙaryata Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene shi kaga an game yamma ba wurin kwarai ba mun gane wannan da kyau yawwa to kaga yadda zaka yin taujih waɗannan ƙira'at yadda za ka samu yadda za ka haɗa su an gani ko? to a cikin littafin taujihul ƙira'at al'ashir bil ƙur'anil karim na fata an fahimce ni da suka zo a wajen wannan aya walahum azabun alimun bima kanu yakzibuna sun ka ce qara al madaniyani in an ce madaniyani ana nufin nafi da abu ja'far وابن كثير ده ابن كثير المكي والبصرياني انا نهم ابو عمرو ده يعقوب وابن عامر ده ابن عامر يكذبون وقرأ الباقون يكذبون nan duk bayanin da suke karawa sun kace to ya an doki qira'at yukadhibuna tana da mi tana da yan uwa tamka a cikin alqur'ani misali walaqad kuzzibat ko ba haka ba rusulun min qablik kaga kuzzibat kuzzibat an ƙaryata an gane ko sannan kuma sannan an ka ce ta dace da siyaki wujjahat qira'atu tashdid bi muwafaqati siyaq al-ma'nawi an gane ko an ka dibi hankalta ma siyaki na ma'ana ba siyaki na lafazi ba domin an ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga sun ce sun yi mi sun yi imani da Allah ranar karshe alhali ko sun ba su imani ba kama ja'a ba'da hamin ma yadullu alaihi aidan wa idha khalau ila shayatinihim dilalatun ala kadhibihim fi madda'uhu min imanihim an gane ko sun yi ƙarya to sannan kuma kama wujjihat aidan bis siyaqi lakin ala wajhin akhar wa huwa anna Allah ta'ala dhakara anna fi qulubi ha'ula'i almunafiqina maradan fa qala fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa idha kana almuradu bil madar bil marad hadha ash-shakk fa innahu yufdi ila at-takdhib tunda an ce suna da rashin lahiya na shakka da munafunci kenan shi zai kasu su yi ƙarya sannan da sun kace sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe an gane ko to shi siyakin shi na ma'anawi ya kamata ya dace ne da kira'a ta alkazibi yawwa sun yi ƙarya kenan kira'a ta tashdidi ta ta ta takhfifi ita ta hidacewa da man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir domin wannan magana da sun ka faɗa ƙarya ce kenan walahum azabun alim bima bima kanu yakzibuna shi yasa ma ina ganin mai jalali ya ce fi qaulihim amanna dan haka munafiki yana ƙarya sannan munafiki kuma yana ƙaryatawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tsari da irin waɗannan munanan ɗabi'u domin ɗabi'o'i da waɗanda ba su da kyawu duk abin da zai taɓa imaninka ko ya taɓa ɗabi'o'inka na gari wato manya-manyan kaba'irori da sauransu to Allah shi muna tsari da shi yawwa yanzu ayar da za mu tashi akan ta ta gaba wadda take da alaƙa da wato abin nan ma'ani ita ce aya ta ashirin da takwas yawwa inda an ka ce kai fatakfuru na billah ko wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum sai ce mi thumma ilaihi turja'un sannan ga Allah ne za a maida ku imamu yaqub ya karanta thumma ilaihi tarji'un ثم إليه ترجعون طب يا دامو da wannan ka duba cikin littafin qala'idul fikr fi tawjih alqira'at al-ashr an gane ko yawa to ai an ka duba cikin shi zaka ga ya kawo sun kawo bayani tunda mutum biyu ne suka yi shi wagga in muka duba kuma cikin littafin abin nan qala'idul fikr sai kuma littafin taujihul qira'atul ashr bil qur'an su ma sun kawo wannan aya an gane ko thumma ilaihi turja'una sun kace qurra guda goma banda yaqub shi kadai shi kadai wato sun karanta turja'una yaqub ya karanta tarja'una sun kace wa zalika haythu waqa'a idza kana min min ruju'il akhirah duk inda komawa ta lahira take to shi yaqub yana karantawa da sulasi mabni lil maf'ul su ko sauran suna karantawa da wancan abin nan shi shi na karantawa mabni lil fa'il su ko suna karantawa mabni lil maf'ul sun kace ihtujja li qira'ati al jamhur min muwafaqati siyaq da za a taujihin ta da qur'ani tunda kasa akwai dan qur'ani yuna sai an kace to ita wannan qira'a za a taujihin ta da siyaqi in an ce siyaqi yadda jerin kalmomi ya zo haythu ja'atil af'alu sabiqah waɗancan fi'illai da sun ka gabata ta dace liturja'una kenan fi'illan da sun ka gabata daga turja'una musnadatan ila Allah ta'ala an danganta su zuwa ga Allah fa kana siyaqu to sai shi yakin yaqtadi an yakuna fi'lan ruju'i kadhalika musnadan ila Allah ya kamata shi ma fi'ilan an maida shi zuwa ga Allah illa anna zalika yufawwitu tanasubul fawasil an gane ko zai sawa fawasil karshen aya kenan ya dan ba zai dace ba fa hudhifa fa'ilu sai an ka shahe fa'ili lil ilmi bihi don saboda ilimi da shi ma'ana an san kowane ne shi wa buniya al fi'lu lil maf'uli hatta la yafuta tanasub al lafzi an ka gina shi akan mabni lil maf'ul don saboda tanasub na lafzi kashe kubce nunun kin ba za ta zo ba wa qad hasala at tanasub al ma'nawi bi hadf al fa'il kuma tanasub al ma'nawi ya zo don an shahe fa'ili idh huwa qabla al bina'i lil maf'ul mabni lil fa'il don kafin a gina shi lil maf'uli asalin shi lil fa'il ne misali da anka ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum wa yarrayu da su thumma yumitukum thumma yuhyikum to marakon ya ce thumma yarji'ukum to yan ka ce yarji'ukum lalle tabbas fi'ilin na Allah ne amma nunun abba a samu sai ce thumma ilaihi turja'una gare shi za a mayar da ku to tunda an ce gare shi za a mayar da ku wannan mayarwa da izinin wa za a yinta da izinin shi shikenan magana ta dunga alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gane wannan kenan asalin fi'ilin thumma yarji'ukum ilaihi dama gare shi kuke kuma gare shi za ku dawo amma saboda an hankalta ma in an ka kawo shi wannan to ba zai ba ma'ana ba za su to ba sannan dama an san babu inda za a koma in ba gare shi ba shi yasa an ka ce turja'una don da aka ce mai mabni lil majhul wasu malamai sun ce ba a ce mabni lil majhul wasu sun ka ce a kahin sabkan qur'ani larabawa suna amfani da shi wani lokacin in an wanda ya aikata aikin ba a san shi ba sai a ce kusirar zujaju amma shi na fita daga wannan tsari wasu ka ce kai duk da haka saboda shubuha ga da kafirai da masu kashubuha a bar kira ne mabni lil majhul a kira shi mabniyun lima lam yusammi fa'ilahu kira al mutakallim lam yusammi fa'ilahu ko ko lima lam yusamma fa'iluhu wanda ba a faɗi fa'ilinsa ba don a kare shubuha don in ba haka an kai ba shubuha ba ta karuwa wani lokaci a wa khuliqal insanu da'ifa an halicci dan adam yana da rauni kacce mabniyun lil majhul kina Allah ya zama majhuli wanda ai ya zan kahirci arama shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace a bar wannan magana lil majhuli saboda shubha za a kawo duk da yake a larabci haka ne wani lokaci in ba a san wanda ya aikata ba suna cewa kusira sai sun ka kawo asbab allati wato yakhruju minha an hadha siyaq al asbab allati yakhruju minha الفعل المبني المجهول للخوف منه للخوف عليه للجهالته لكذا لكذا سنك تكاوى mun gane wannan almuhimmu dai wannan kira'a tana bada mi tana bada siyaki cewa summa ilaihi turja'una an yi ta'addin fi'ilin gare shi ne za a mayar da ku ban sani ko mun fahimta ba to summa ilaihi tarji'una ita ce kira'a tawa ita ce kira'a ta yaqub to shi kuma nan ba su kawo mata taujihi na alqur'ani ba an gane ko amma dai nan menene alaka tsakankanin kira'at kin za a mayar da ku za ku koma na akwai takamuli tsakankaninsu mutalajima ne mutakamila na a hankalta ma za a maida ka mala'iku sun damƙo ka sun sa ka gaba to in sun sa ka gaba ni za ka yi tahiya za ka yi to tarji'u na a hankalta ma kai kana tahiya kana koma zuwa ga Allah wannan fi'ilin sai kawo isnadin fi'ili zuwa gare ka amma an gane cewa dan adam bai son shabar duniya fa sai an ka ce turja'una a'a ba tahiya ta ba wanda da kanka na da ka tahiya gaba na za a saka sai zan akwai takamuli tsakankanin qira'atin malam abdullahi at-talazum wa takamula tsakankanin su ba sani ko mun fahimta ba sannan shi fi'ili na turja'u nan na aka samu matsala da fi'ili ruba'i wanda yake yana da alhamza kama akrama yukrimu an gane ko to in fi'ili yana da alhamza da fi'ili sulafi din shi in an kai bina'in shi lil lil majhuli ko lima lam yusamma lima lam yusamma fa'iluhu ko lima lam yusammi fa'ilahu ai lima lam yusammi almutakallimu fa'ilahu wani lokaci sai su shige cikin juna in kacce zahaba an gane ko ya tafi bari mu ɗauki wanda yana ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi masalan ƙara'a ya yi karatu dama shi ne yake da abin ga ya ƙara'u yana karatu ko ba haka ba sai ka ce ƙuri'a an yi karatu to amma a ƙara'a ya karantar da shi yi ƙuri'u sai a ce ukri'a an karantar da shi to idan ya zamanto fi'ilin da ruba'i da sulafi dukkan suna ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi to na ake samun matsala in zamanto suna ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi in guda guda na in bibibi na misali to na ake samun matsala kaga raja'a ya dawo ko ba ka bane sannan raja'ahu ya dawo da shi bai bukatar alhamza to da kuma arja'ahu misali in baka kara alhamza ya dawo da shi to yanzu raja'ahu yarji'uhu arja'ahu yurji'uhu to in an dawo da shi sai ka ce ruji'a an dawo da shi ko ka ce urji'a an dawo da shi ba sai kun fahimta ba ma'ana akwai fi'ilin da a gurguje don mu gane karatun wani lokacin ko ba a sa alhamza ba fi'ilin yana ta'addi shi yasa wasu malaman lokaci suka ce babu bukatar ka ƙara mara ja'a alif ba dole bane ba dole bane in dai ba wata ma'ana ta balaga kai sun kawo ba ba sai ka ce arja'atuhu ba mu haka da muka ce yanzu larabcin mu ne raja'ahu ko arja'atuhu sun kace in akwai wata ma'ana ta balaga kana iya kawo ta amma in ba haka nan ba babu bukata domin Allah ya ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum ko kaga bai ce fa in arja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj ba ko ba haka nan bane to kenan kaga wannan ba a da bukatar doli wato sai an kawo ta ba sani ko mun fahimta ba yawwa dan haka kakkace doli sai an kawo wannan wato alhamza ba dole bane فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج بيتي فإن أرجعك الله با كنن في إلينا رجع ينا إن تأدي دمي ينا إن تأدي دكانسا أما وانا ينا بقاتا سي أنسا متبتي با ويكون في إلينا دائما إلن وانا با إنا باتا أنا فهمتا تا والله تعالى أعلم عليكم السلام آية da za mu tashi akan ta ta gaba ita ce wato aya ta 36 a cikin suratul baqara fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin ko ba haka ba anan in muka duba akwai qira'o'i ko nau'i na karatu guda biyu akwai fa azallahuma ash-shaytanu ko ba haka ba akwai fa azalahuma ash-shaytanu qira'a ta hamza shi ya karanta fa a zalahu mashaitan sauran ƙurra kuma sun karanta fa a zallahu mashaitan mun ji wannan da kyau in mun kadiba cikin ilimi na annahu wa sarf ita ƙira'a ta hamza dukkan wato alhamzar da an ka kawo litta'adiya ne domin zalla ya zillu shine yayi talallabiya a zallahu ya sashi yayi talallabiya da zayun ba da zalun ba domin a zallahu da zalun ya kaskantar da shi wato zillu man tasha ko ba kadan bane shi ko fa azalahu mashaytanu a qira'a ta hamza asalin shi fa azwalahu mashaytanu domin daga zala ne yazulu zawala yazulu sai an kace fa azalahu mashaytanu kenan sai shaytan ya gusar da su domin kamar ka gusar da wannan azala yuzilu izalatan ko ba kadan bane ya gusar da shi ba sai kun fahimta ba kenan alhamza anan litta'diya domin ita alhamza nan in an karata ga fi'ili tana daukar ma'anoni daban-daban sai ka koma cikin babi na af'ala kenan asalin azalla azlala ne shi kuma asalin azala azwala ne daga zala ya zulu ba wancan zala ya zilu ba ka duba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun wajen fa zayyalna bainahum kaga zala da ya zulu da ma'anonin da suke dauka ni na hada maka ina fata an fahimce ni ta'adiya kamar fi'ili ya tashi daga in yana da in bai da in bai da maf'uli sai ya koma yana da maf'uli in yana da maf'uli daya sai shi kuma zo maf'uli biyu kenan ta'adiya ya ketara mustalah ne na ilmin nahw domin an ka ce zalla yayi talallabiya a zallahu ya sashi yayi talallabiya zala abin ya gushe da kanshi zala ya zulu a zalahu an gusar da abin mun gane wannan amma ita alhamzan nan kullum ba ma'ana guda take dauka ba shi sai ka koma cikin ilmu sarf ga shin in an ƙara mafi ili alhamza ma'ana nawa yake dauka sai ka rike su kenan da ka zo inda akwai shi shin cikin soce ce ake rufi in ba haka ba karatu yana da matsala mun gane wannan da kyau yawwa to wannan kenan qira'a ce ta hamza fa azalahu mashaytan an gane ko taujihin da malamai sun kai na qira'at an gane ko sai sun ka ce da ita ƙira'a ta fa'azala da kuma fa'azalla ina fata an fahimci ni akwai wato talazum wa takamul in ka diba cikin dirasatun fi usul tafsir daga safha ta 139 zuwa 140 zaka ga bayani takamul tsankanin su akwai cika juna yace to fa'azallahu mashaytanu anha fa akhrajahu mimma kana fihi in an ka ce fa'azalahu mashaytanu ana nufin aina hahuma ya gusar da su shi kuma an ka ce azallahuma an gane ko kenan shedan ya abka su a cikin talallabiya ina fata an fince ni auqahuma fi zallati kenan ya kada su ko ya tura su ko ya ingiza su a cikin kuskuri zalla asalin zalla shine talallabiya ko to mana ana fin sabo domin shi zunubi din talallabiya ne da abka cikin zunubi ai al-ma'siya ko shine saba ma Allah subhanahu wata'ala mun ji wannan da kyau to akwai talazum da takamul a tsakankanin waɗannan kira'o'in domin malamai suke cewa lamma auqa'ahuma fi zalali lokacin da shaitan ya abkar da su a cikin ni a cikin talallabiya ko tallabiyoyi wazzambi da zunubi sabbaba zalika wannan shi ya sabbaba ya haifar da zawalahuma gushewarsu wa khurujahuma da kuma fitarsu min aljanna daga aljanna idan kaga wannan ta nuna sun yi talallabiya sai mi sai an ka gusar da su domin yin talallabiya shi asanadiyan mi ita su alaka bainal wato almusabbab was sabab shine wato alaka su in ka duba cikin ilimin balaga mun ji wannan da kyau to wanga mun yi taujihi ne ta fuskar abin da ya shahi lugha da nahwu da sarf yanzu sai mu dawo cikin ilimin abin nan abin da ya shahi taujihul qira'at bil qur'an in ka diba a cikin wannan littafi na kursi malika abdullah da sun ka zo karkashin wannan aya sun ka ce jamhur sun karanta banda hamza in sun ce jamhur banda wane kenan in ka ji an ce jamhur ba tana nufin su wane ba a'a inda mafi yawancin qurra sun ka karanta da sun zan shidda cikin qira'a goma sun zan jamhur da sun zan hudu a cikin qira'a bakwai sun zan jamhur wani kana iske shi cikin jamhur wani lokaci ka iske cikin jamhur cikin ce ba irin wangara ba a ci maka kullun su wane na jamhur ba haka ake nufi ba to kenan nan hamza shi kadai karanta fa azalahu ma sauran su karanta fa azalahu ma sai sun kace jamhur wani lokacin hamza shi ma shi na iya zama cikin jamhur sun kace ita qira'a ta hamza an kafa mata hujja da an ce ma'ana ta dace da siyaki an gane ko ta dace da siyakin kissa domin an ce ya adamu sukun anta wa zawjukal janna ka zauna kenan nan usbuta ku tabbata cikin aljanna nan uskun ba ana nuhin kai tsaye ba baka muci dan waɗansu na fassara da wannan uskun mina sukna shi yasa imamul qurtubi yace sukna an baka ne ka zamna na dan wani lokaci tun daga na akwai alamun annabi armu zai ihita da sukuna ce an kawo shi ba an ce sukuna ko cikin fiqhu da uquba eh ana zancen su a cikin ilimin fiqhu shine abinda ai babu ba zai tabbata ba to almuhimmu dai uskun tana nufin ka zauna irin zama kamar da mahalin bahaushe ya cewa wane ya zamna a gari kaza ba ana nufin zamanin da hake ba tsawon lokaci yana da waje kasuwa yayi kaza yayi kaza yayi kaza to shin kace kenan siyakin ayar yana gaskata wannan qira'a ta Hamza fa sabata sai sun ka tabbata a cikin aljanna fa'azalahum ash-shaytanu sai shaytan ya gusar da su fa qabala thabata bizawal domin sai an ka fuskanci ma'ana shi sabati tabbata ai kishe shi mi gushewa ina fata an fahimce ni sannan yana daga cikin abin da sun kace yake karfafa qira'a ta hamza fa akhrajahuma mimma kana fi sai ya fitar da su fa ikhrajuhuma fil ma'ana qaribun min izalatihima an gane ko ai fitar da su yana daga kamar yana kusan ma'anar shi tana kusa da mi da fitar da su da gusar da su duk kusan suna abu kusan abu guda duk da yake ba ma'ana guda bace to kinan wannan sai an ka hankalta ma siyakin uskun tabbatuwa ne shi ko izala an gusar da kai daga inda kake haka ikhraji an fitar da kai daga inda kake zaune ita ko qira'a ta jamhur fa azallahu mash-shaytanu sun kace an kafa mata hujja da qira'a inda Allah subhanahu wataala ce e inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu aya ta 155 a cikin wato abin da suratu ali imran wa huwa bima'ana azallahum ai shaytan ne auqa'ahum fi zalal innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bima kasabu nan istazalla ba bai ya neme su bane su yi su yi talallabi a ya abkar da su dama alifun da sinu da ta'un tana dokan ma'ana istaf'ala din nan yana dokan ma'ana sun kai sun fi goma sai ka koma cikin ilmu sarf ka rike daidai inda an kaudi ma'anonin nan da ka cimma istaf'ala sai ka diba cikin waɗannan ma'anonin goma sha wacce ce ake nufi kenan ko wace qira'a daga cikin waɗannan kira'o'in ta ba da wato wata ma'ana mun ji wannan da kyau to sai kuma yanzu aya ta gaba da za mu ɗauka ita ce aya ta talatin da bakwai a cikin suratul baƙara wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala fatalaƙa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim an gane ko yawwa wannan wurin akwai nau'i na karatu guda biyu akwai fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi kuma karan bane innahu huwa tawwabur rahim akwai kuma fatalaqa adama min rabbihi kalimatun fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim mun gane ko kenan a wata qira'a adamu ya zan fa'ili fatalaka adamu min rabbihi kalimatin kina annabi adamu ya karbi kalmomi daga wajen ubangijinsa shi ko fatalaka adamu min rabbihi kalimatun kalmomi sun zo ma annabi adamu daga wajen ubangiji kenan nan in an hankalta ma annabi adamu zai karba kenan shine adamu min rabbihi kalimatin shine fa'ili in an hankalta ma kalmomi sun zo mishi daga wajen Allah kenan kamar su suna ta yana za su haɗu da shi kenan sai zama to su ne fa'ili in an hankalta ma su sun taho shi zai karba ko ne daga cikin su yana zama fa'ili da haka kaka ce wagga kira'a ta saba wannan ko abin da ya kama da haka don haka ibn kathir alqari almakki shine ya karanta wato fatalaqa adama min rabbihi kalimatun ibn kathir sauran qura sun karanta fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sannan kuma yanzu an ka ce fatalaka adamu an gane ko min rabbihi kalimatin adamu shine fa'il fi'ili bai bukatar ta'u amma a qira'a ta ibnu kasir da an ka ce fatalaka adamu adama min rabbihi kalimatun ai kalimatun shine fa'il shi ko fi'ili an ka danganta shi zuwa ga muannas yana bukatar mi yana bukatar ta'u zahabatil mar'atu ko ba karan bane zahabatil mar'a kaga wannan ta'u ta'u ta'nis ce tunda fa'ili ce to in ma mata jam'in ne kaga ni ja'atil muslimatu ake cewa to ya kamata a ce fatalaqqat kalimatun adama amma sai ba a yi wannan ba a qira'ata ibnu kathir sai malamai suka ce na farko shi fi'ilin wato mu'annas na kalimat mu'annas ne majazi ba mu'annas bane wanda dama akwai namiji da mace ban gane ko an fasin ko an fahimta ba tunda ba irin dan adam bane da adam namiji da mace kenan ta'anis kin shi kawai ta'anis ne lafzi abu na biyu saboda al-faslu fi'ilin bai hadu da fa'ilin ba kai tsaye kenan fa'ilin yayi nisa wannan shine dalilin da yasa an ka ce fatalaqqa ba a ce fatalaqat ba mun gane wannan a ƙira'a ta ibnu kathir inda kalimata take mi fa'il imamu shatibi da ya zo karkashin wannan sai ce wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makkiyi aksun tahawwala wa adama kalima ta adama farfa kai mata rafa'a an gane ko nasiban kalimatihi sai kai ma kalimatihi nasuba da kalimatin ki ne yake nufi kenan sai ka ce tunda an ce farfa eh, kenan wa adama farfa ai asalin shi farfa adama kenan fatalaqa adamu nasiban kalimati sai kai kalima nasba kalimatin tunda shine nasba sai ce bi kasrin dan ka gane imamu shatibi malamin ilmul qira'at ne kuma malamin nahauna sai ce kalimatihi bi kasrin dan kakka ce kalimatahu domin jam'u muannas as-salim da mulhaq bi jam'i muannas as-salim an gane ko yunsabu wa yujarru bil kasri kidan ba a cewa kalimatan a'a sai dai kalimatin ko ba haka nan bane yawa in ka ga suna mai ta'un maftuha ya dauki fatha to ba jama'u muannas salim bane ba mu haka jama'u muannas salim bane kamar qira'atul abyata wanda mun kai jiya an gane ko ra'aitul amwata shi al amwata ya zama to mi jama'u taksir ba jama'u ba mu'annas salim bane ba mulhaq ba shi yasa bai dauki ya dauki fataha bai dauki kasra ba amma ra'aytul muslimati baka ce ra'aytul muslimata bayyiwa to sai ce maka farfa nasiban kalimatihi bi kasrin su kalimati in jam'i na ana musu nasba ne da mi da kasra yace walil makki nan makki yana nufin ibnu kathir al makki aksun tahawwala sun kuye inji malaman zauri to sai ta juya kenan sai ya zama to yanzu kalimatun shine fa'ili adamu shine ni shine maf'ulun bihi walil makki aksun tahawwala mala abdullahi to kenan wannan shine abin da yake cewa sannan malamai cikin qala'idul fikr suke cewa duk da yake wannan abin nan ne wa ghairu khafin ba abu ne wanda yake boyuwa anna man talaqqaka wanda ya hadu da kai faqad talaqaita ku kai maka hadu da shi kenan lokacin da zamu haduwa shi adamu an ka hankalta mu lokacin da karbi waɗannan kalmomi daga wajen Allah kenan shine zai karba su ko an hankalta mu sun fito daga wajen Allah su ko sun zo wajen shi kenan kowanne daga cikin su yana idan tuwa fa'ili yana idan tuwa maf'ulun bihi mun gane wannan yawa to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta sannan nan ya kawo kalimat nakira kenan mubham shi yasa sai fassara su a can cikin suratu abin nan cikin suratul al'araf ƙala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ce mi lanakunanna min al-khasirin yawwa ya kamata a fahimci wannan amma in shi a sai suka ce a ba waɗannan kalmomi na ba wai annabi adamu ya roƙi Allah ne da haƙƙi aliyin da ahlul bait Allah shiga hurta to kaga wanga sha'ani yayi waya ban sani ko mun fahimta ba duk abin da bai tabbata ba a cikin alkur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama a kalimat cikin tana yawa suna da yawa ba yan kadan bane amma dai waɗannan sun zo cikin qur'ani karara in an samu nassi wanda ya ƙara waɗansu sai a ƙara amma in babu nassi shi kenan ka zo ka ce mutane wai bi haƙƙi aliyin da wane ne da wane ne wasu riwayata na hayaniya Allah ya kyauta Allah ya tsare mu imanin mu da mutuncin mu wannan shine abin da ya kamata mu kawo amma kafin mu karkare karatu ya kamata mu dan ƙara wani abu na bayanai wajen fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma sai aka ce shaytan ya fitar da su shin shi ya fitar da su ko Allah Allah ya fitar da su to amma shi shaytan an danganta fitarwa zuwa gare shi saboda shi ya sabbaba yi musu waswasi har sun ka fita ba sani ko mun fahimta ba sai wannan zunubin nasu ya zan sanadiyar da yasa Allah ya fitar da su shi yasa ce ya bani adama la yaftinannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min aljanna ina fata an fahimce ni kuma inda Allah ce ba'dukum li ba'din adu kadiba ibnu jarir at-tabari ya kama ganu ba'dukum sashen ku li ba'din adu shi shi da alaka ne da mutane wa junan su ko mutane da aljannu ko ku a'a mutane suna da adawa tsakankanin su tunda akwai mumini dan adam akwai mumini aljani nan soyayya tana tsakankanin su akwai kafirin aljani akwai kafirin kafirin mutum soyayya tana tsakankanin su su kafiran to sai adawa ta zamanto tsakankanin su sannan aljani mumini da aljani kafiri akwai ƙiyayya tsakankaninsu haka mutum mumini da mutum kafiri akwai adawami tsakankaninsu cikin jinsi guda da kuma cikin jinsi biyu sannan kuma kafiran ma akwai adawa tsakankaninsu saboda duniya tana sa su buga su na aljannun da na mutane haka muminai na mutane da muminai na aljannu suna iya samun matsala saboda wani lokacin duniya tana iya fisgar su maslaha ta duniya sai ta kawo adawa tsakankaninsu sannan ba'dukum li ba'din adu wasu sun kara da cewa akwai wasu riwayoyi akwai macijiya wadda an ka ce abin nan wadda ta yi sanadiyar a rita annabi adamu to ta yasa ta zama kiya ga dan adam da da macijiya ga dan adam sai dai guda ya kashe guda waɗannan akwai riwayat isra'iliyat waɗanda ba dole sai an yi amfani da su ba almuhimu dai Allah ya nuna cewa akwai adawa to amma adawa in ta zamanto kan imani ne ko addini to akwai ta in mutum ya saba ma Allah dole ka ji baka son wannan abin da ya aikata an gane ko amma dai in dai ta duniya ta to wannan babu abin nan shi yasa sha'ir yace kullul adawati qad turja izalatuha illa al adawata man adaka fi din ina fata an fahimce ni to ina ganin ga dukkan alamu kanmu yi abin nan tunda mun dan samu abin da mun kaɗan samu nan ya kamata insha Allah ta'ala mu daka burki sai kuma darasinmu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh